الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام امتدادا على الخطبة السابقة في الأسبوع الماضي نقول إن التسبيح من بين سائر الأذكار من المنجيات من وقوع في الفتن, في الفتن والمصائب والخروج منها بعد الوقوع فيها قال تعالى عن نبيه يونس عليه الصلاة والسلام عن نبيه يونس عليه الصلاة والسلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وقال أيضا وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والتسبيح هو الذكر الذي وصف الله سبحانه وتعالى به الملائكة في غير ما آيات منها قوله تعالى وترى الملائكة حافين من هول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقوله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الآية وقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون والملائكة أنفسهم أثنوا على أنفسهم بكثرة التسبيح والتزامه في آيات كثيرة منها قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وقوله سبحانه وتعالى حكاية عن كلامهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده وروى البيهقي رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن قرب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى سبحان الله العلي الأعلى سبحانه وتعالى إخوة الإسلام لم تنفرد الملائكة بالتسبيح من بين سائر المخلوقات بل ذكر الله سبحانه وتعالى أن جميع المخلوقات يقومون بالتسبيح إما بلسان الحال وإما بلسان المقال قال سبحانه وتعالى يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وكذلك في فواته السور المسبحات وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالتزام التسبيح والتحميد والاستغفار في غير ما آية منها قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وقوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وكأن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أراد بطلبه تعيين أخيه هارون نبيا القيام بإكثار التسبيح خصوصا والذكر عموما قال تعالى حكاية عنه وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إخوة الإسلام ينقسم الذكر من تسبيح وغيره إلى قسمين مطلق ومقيد ومن أمثلة المقيد ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ومثل هذه الأذكار المقيدة لا تجوز الزيادة فيها ولا النقص بل لا بد من الاتيان بها كما أمر الشرع لأن الزيادة على المأمور به عرضة لرفضها بالكلية وكذلك بترها ونقصها اللهم إلا ما جاء منها بأوجه مختلفة مثل بعض أذكار دبر الصلوات وأخيرا نذكر إخواننا بصيام يومي تاسوعا وعاشوراء لثبوتهما في السنة المطهرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يثبت في السنة دعاء مخصوص أو صلاة مخصوصة أو صدقة مخصوصة أو ذكر مخصوص لانصرام عام ماض أو دخول عام جديد ولم يعرف الشرع عقد جلسة أو اجتماع لعدية أو غيرها لمناسبة حلول عام جديد وكل ما يذكر في ذلك إنما هو اختراع من بعض الناس بلا دليل من الكتاب والسنه والخير كله في ابتداء من سلف والشر كله في ابتداء من خلف وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لما يحب ويرضاه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yanwa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe da lallai mu lizimci takwa wa da kada wasai na labi na hutu likita ba min kabli kuma iya kuma ni tagulla yan kuwa musulmi idan ba kumanta ba satin da ya gabata an yi mana hudu ba da take magana akan ambaton Allah da kuma jikirin Allah a dunkule da fa'idodinsa da alfanunsa. Ɗori a kan wancan hutuba da ta gabata muke keɓe tasbihi da ambato a wannan gaba. Mu sani cewa tasbihi shi ne kalmar subhanallah ko kuma haɗawa ma da tahmidi subhanallah walhamdulillah idan mun kalle shi a sauran azkar wanda muka sani to shi kankin kansa yana daga cikin masu tseratarwa masu nesantawa daga fadawa a cikin fitintinu da musibu kafin a fada a cikinsu sannan kuma tasbihi yana daga cikin sinadarai da kuma dalilai na fita daga cikin musibu ko bala'ai yayin da mutum ya fada a ciki Allah ya kaito irin wannan a cikin alkur'ani ta bangarori da dama sai dai buga misali kawai daga cikin misalan akwai faɗin Allah subhanahu wata'ala daga da kissan annabinsa annabi Yunus alaihi wa nabi na salatu wassalam Allah yake magana cewa fal taqama hulqut wa huwa mulim annabi Yunus kamar yadda muka san kissarsa mutanensa sun yi sabon Allah sun yi sabon Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi masa bisharar za a halakar da su annabi Yunus alaihi salam sai ya ganawa saboda izgili da suke yi masa da shakiyanci cewa azaba bata zo ba to Allah yake cewa wato lokacin da ya tafi sai kifi ya haɗiye shi alhali yana mai zuwa da abin da Allah ya zarge shi a kai ma'ana wannan fita da ya yi Allah ya zarge shi a kai to Allah sai ke cewa falaula annahu kana min almusabbihin in ba dan ya kasance yana daga cikin masu tsarkake Allah ba kun ga ashe ba a lokacin kawai ya tsira ba wannan yana nuna mana ka zamo a cikin masu tasbihi yau da kullum to lokacin da ka samu kanka a cikin matsala tasbihin da kai a baya da wanda za ka yi a yanzu to sai su zama maka mafita su zama maka bira daga wannan wannan kifi ya haɗe shi allah ce in ba nan ya zama daga cikin masu tsarkake allah ba da ya zauna a cikin cikin wannan kifi har zuwa ranar tashin alkiyama sannan allah ya kai to mana wannan kissa tasa a cikin suratul anbiya ya ce da kuma shi ma'abucin kifi shine annabi yunus alaihi salam yayin da ya tafi a fusace yana zaton kaman Allah ba zai takura masa ba yana ganin cewa Allah ba zai kama shi da ainihin wannan fita da ya fada izini daga Allah subhanahu wata'ala ba to sai ya zamo kibi ya haɗe shi Allah ce fanada fi zulumat sai ya roƙi Allah ya kira Allah a cikin wannan dufai anan Allah sai ya ce dufai bai ce duhu ba malamai suka ce anan ana nufin ga dai duhun cikin kifin sannan ga duhun shi ruwan ga kuma ainihin duhun dare to sai ya roƙi Allah ya ce Allah ilaha illa anta subhanak babu abin bautatawa da gaskiya da cancanta sai kai subhanak inni kuntu minaz zalimin sarki ya tabbata gare kun ga sai ya tasbihi wanda Allah ya faɗa ce in ba dan yana daga cikin tasbihi ba to da ba zai fita ba Allah sai ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham sai muka amsa masa muka tsayar da shi daga wannan bakin ciki to dan kada wani ya dauka cewa to daga gare shi an gama sai Allah ce wa kadhalika nunjil mu'minin su ma mu'minai idan suka fada cikin irin abin da ya fada suka yi irin abin da ya yi to haka nan su ma Allah subhanahu wata'ala yake tseratar da su ya zama ainihin ya fitar da su daga damuwa yan uwa musulmi tasbihi yana daga cikin zikirin da Allah ya sifanta mala'iku da shi a cikin ayoyi masu yawan gaske daga cikin wannan ayoyi akwai fadin Allah subhanahu wata'ala cewa za ka ga mala'iku gobe alkiyama suna zagaye da al'arshin Allah suna tsarkake Allah game da gode masa sannan surar da ta biyo wanda ya zata suratul zumar sannan kuma suratul mu'min ko gafir da ta biyo Allah ya ambaci da sifan mala'iku yace su ne wanda suke wato su ne wanda suke daukan al'arshi da kuma wasu mala'ikun da suke gefen al'arshi duka dai ga baki dai yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi game da gode ma ubangijin su kuma suna yin imani da Allah kuma suna neman gafara ga masu imani sannan Allah subhanahu wata'ala yau mala'iku jinjina shi da kansa ya ce yusabbihunan laila wan nahara la yafturu suna tsarkake Allah dare da rana ba sa yankewa da wannan malamai suka ce su mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa gajiya tunda Allah da kansa ya ce ba sa yankewa kuma kaga mala'iku ba wai waɗanda Allah ya ce in kun yi za a ba ku aljanna ko in kun a kai ku a gidan wuta ba wasu malamai suke cewa kawai su suna yin ibada su ne ta abudan wata lazuzan suna yin kawai a matsayin tsagoran ibada da kuma jin daɗin wannan bauta da suke ma Allah subhanahu wa ta'ala su kansu mala'iku sun jinjina ma kansu a cikin wa'insu ayoyi da cewa suna daga cikin masu lizimtar tasbihi da kuma ainihin yawaita shi daga ciki akwai faɗin Allah cikin suratul baqara lokacin da Allah ya ba su labari sai halicci halifa a ban ƙasa sai suke cewa ya Allah yanzu kai ka sa wanda zai yi banna a ban ƙasa kuma ya zubar da jini alhali mu muna tsarkake ka wa nahnu nusabbihu nusabbihu laka a wani bihamdika wani qaddisu laka wannan musabbihu bihamdika muna tasbihi da gode maka sannan muna tsarkake ka Allah ya ba su labari cewa ya san abinda ainihin ba su sani ba sannan Allah ya kaito mana yadda mala'iku su ma suka jinjina ma kansu da kansu suka ce wa inna lanahnu safun mu ne masu jerawa gaban Allah jeri wanda yake abin sha'awa shi yasa manzo Allah wata yake ce mala yake ce masahabai me yasa ba za ku yi sahu ku yi kyakkyawan jerawa ba kamar yadda mala'iku suke jerawa gaba ga ubangijin su suka ce wa inna lanahnu musabbihun kuma mu dinnan mu ne wanda kake Allah subhanahu wata'ala shi yasa ba ce sai muslim wato ainihin daga cikin hadifin Abu Dhar Allah kara masa yadda ya ce an tambayi manzo alaihi salam cewa wani zance ne mafifici ga baki daya sai ya ce abinda Allah ya zaba wa mala'ikunsa shine subhanallahi wa bihamdihi wannan kalmomi ne masu tsada wannan manzo alaihi salam ya maimaita a cikin hadisai da yawa da kun fadin alfanunsu sannan imamul bai ya fitar da hadisi daga abdurrahman dan qurb Allah kana masa yadda yace manzo alaihi salatu wasalam a daren da aka yi miraji da shi aka yi isra'i da miraji to ya ji tasbihi a cikin can sama maɗaukakiya ya ji muryar mala'iku suna cewa subhanal aliyyil a'la tsarki ya tabbata ga maɗaukaki mafi ɗaukaka subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata ga Allah ɗaukaka ta tabbata ga Allah yan uwa musulmi ba mala'iku kadai suka kebantu da tsarkake Allah da zikiri ba a cikin sauran halittu a'a Allah ya ambata cewa dukkan mahalittu ga baki daya suna tsarkake Allah ko dai da ainihin harshe na ambatawa ko kuma yanayin sai yake nuna haka Allah subhanahu wata'ala ya yi kaito mana ainihin a cikin ayoyi da yawa daga ciki akwai inda yake cewa sammai bakwai da kasai bakwai da wanda suke cikinsu suna yin tasbihi game da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kai sai Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu a ban kasa ko a sama face yana tasbihi game da gode ma Allah sai Allah ya to gaciya ya ce walakin la tafkawar tasbihahu sai dai ku ba kwa iya tantance ku gane ku fahimci tasbihinsu a nan malamai suka ce ko dai mutum ya tasbihi shi da bakinsa ko kuma yanayinsa ya nuna ƙarfake Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana idan ka kalli kyawun dirin da Allah ya yi wa ɗan adam ko da arne ne ba musulmi ba to wannan kyawun dirin ya nuna wanda ya yi sa wanda ya halitta shi to shi ne mai ƙasaitaccen iko kuma shi ne yawa da ba tsarkake daga kowace irin tawaya wasu malamai so kara da cewa hata inuwoyi kamar yadda ma wasu ayoyi suka ambata suna tsarkake allah suna bautata ma allah suna su tuda gare shi ko da mai inuwan ma bai yi ba to saboda ka allah subhanahu wata'ala ya nuna mana lallai babu shakka wannan shine aikin da dukkan halittu suke yi to sannan idan muka duba ma sauran fawatihul musabbihat akwai surorin da ake kira al-musabbihat irin sabbaha lillahi ta'dil sabbaha lillahi hashar da sab duk sun fara da fi'ili madi in ka dauki juma'a da tagabun so kuma sun fara da fi'ili mudari'i idan ka kalli sautul ala ita kuma fi'il amr shi yasa malami suka ce a dukkan alka babu wanda zaka ga sigoginsa sun zo mabambanta a cikin qur'ani kamar tasbihi domin wa illa lal musabbihun al musabbihun kaga sun fa'il sannan ga kuma masdari subhanallazi asra bi abdi kuma malamai suka ce duk inda kaga Allah ya ambaci tasbihi to abinda zai biyo bayan sa wani babban sha'ani ne wanda ya fi karfin hankalin mai hankali ku duba mi'raji Allah ya tafi da manzo alaihi salam daga ɗakinsa a makka zuwa baitul maqdis sannan zuwa saman bakwai kuma shaji malamai suna bayanin zirga-zirga da manzon Allah alaihi salam tsakanin mahalicinsa da annabi Musa amma duk aka yi wanda aka gama hatta makwancin manzon alaihi salam da ya dawo bai gama wucewa ba kaga hankali mai hankali sai a ce kai wannan abu anya kuwa zai iya yiwuwa shi yasa masharakan qurayshawa suke ce masai da abakar to in ka ce za ka gaskata shi a bisa komai to zo ka ji abin da ya faɗa wai daga makka ya je baitul maqdis kuma kai ka san masu raƙuma ma irin kwanakin da suke kafin su je kuma kafin su dawo to ya ce ya je a dare ɗaya me za ka ce ya ce inda shi ya faɗa na gaskata to saboda haka idan muka duba Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa dukkan abin da suke cikin samai da kasai suna tsarkake Allah subhanahu wata'ala kuma suna da zimtar tasbihi gare shi sannan Allah subhanahu wata'ala sai ya keɓance manzo alaihi salam da kira cewa lallai ya dace a kan tasbihi da tahmidi da istighfari a cikin ayoyi masu yawan gaske gashi nan a cikin suratu qaf a cikin su abin nan abin nan duk a cikin surori dewa Allah ya ambata daga ci akwai fadin Allah subhanahu wata'ala fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin a cikin abin nan a cikin suratul hijr karshe karshen ta Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin ka tsarkake ubangiji game da gode masa kuma ka zamo daga cikin masu yin salloli sannan sura ta ƙarshe da ta sauka ga manzo alaihi salam suratul nasr Allah ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wannan ayoyi suna nuna mana ashe lalle babu shakka wato tasbihi ba karamin al'amari ba ne shi yasa malamai suka ce idan mun kalli roƙon da annabi musa ya yi wa allah na ya sa ɗan uwansa ya zamo annabi shine annabi harun ya ce waje an lewa ziran min ahali harun akhi ushdud bihi azri washriku fi amri sai ce kai nusabbi haka kafira kamar ma wannan roƙon don su yawaita tasbihi a keɓe da kuma ambatan Allah a dunkule sai ce kai nusabbi haka kafiran wani da kula ka kafira wato daga da mun tsarkake ka da yawa kuma sannan ainihin mun ambace ka da yawa yan uwa musulmi duk wani bikini na Allah ko tasbihi ko makamancinsa za mu samu cewa sun kasu kashi biyu akwai zikiri da aka takaice adadinsa da wurinsa akwai kuma zikiri wanda yake mutlak Allah ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira kaga wannan mutlakin zikiri ne ba ce sai ka kayyade dole cewa kada ka wuce kaza ba wannan ambato ne mutlaki manzo Allah sallallahu babu wani sakan da zai wuce ba ambaton Allah ki bada salam in dai ba yana ban daki ko ainihin yana bacci ko abin da ya kamata haka ba to sannan akwai azkar da aka takaice su su kuma adadin shi ake so ba a bukatar ka ƙara ko ka rage daga cikin azkar da shari'a ta da baibaice ta iyakance adadinsu akwai zikirin bayan salloli wanda sai da abu harar Allah ƙara masa yadda ya ambata wani imam muslim ya rawaito manzo alaihi salam yake cewa wanda dai yayi tasbihi ga Allah bayan salloli 33 yace subhanallah sannan ya faɗi alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 manzo Allah ce wannan 99 kenan yace to kuma sai ya cike 100 da la ilaha illa huwa la sharika lahu zuwa karshe manzo Allah sai ya ce an gafarta zunubansa koda sun kai yawan kumban teku to amma a ina gida yake saka suwane ne suke yin wannan tasbihin da zikirin yadda ake bukata idan ka kalli mutanenmu masallata a je gama garin mutane kalle wasu daga cikin ɗaliban ilimi wallahi kafin kai subhanallahi na kirki 33 shi ya gama wani yana ɗauka cewa ya su suke tasbihi ko tarbi ba ya ake tasbihi ba ba tarbi yake yi ba ba kishi yake yi duk lokacin za ka rika to wallahi fata ma kanka lokaci kake fata ma kanka lokaci wallahi ba tasbihi kake ba za ka shekaru kana yi ka ɗauka cewa za ka tashi ka ga lada niki-niki ƙarshe cikin wani dogi ya biyo garce ka sani in dai kana so ka samu wannan ladar wallah sai ka yi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sai ka yi wannan daki-dakin ba harambe 33 sannan walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah sai ka yi wannan daki-dakin 33 Allahu akbar Allahu akbar sai kai wannan amma wala kana so so so so so so to so kanti kake yi ba tasbihi kake yi wallahi baka da wannan ladar baka da ita dama shi shedan duk inda aka ce ga wani alheri mai yawa to sai ya rakubo ya gama da mutane yanzu wala ga kalli mutane wani tarbi za a gani hannun sai ga biyu uku biyu uku yake haka biyu uku wani kuma ya tsun wallahi yadda ka san wato wani susa susa yake a cikin yatsunsa wacce tasbihi yake wallahi bata ma kanka lokaci kake shi yasa wasu malamai suka ce in ma saurin baki gare ka to kada ka ce kai dai daya wa ma su ka ce subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar har kai 33 kaga anan da wahala kai irin wannan saurin to amma wannan sa sa sa sa sa da kake yi ba sunan su tasbihi ba sunan sa wani abu daban ba irin wanda shari'a ta ce mai ba kasan da wannan sannan ba halatta ai kari akan shi wannan tasbihi shehu dan godiyo rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa iyyaqu sunna ya kawo kissa da ibn hajj ya kawo cikin littafin sa al-badakhal yace wani daga cikin manyan manyan malamai da ya ji labarin tasbihi da falalarsa an ce 33 sai ce to ni ku dallada ta ta yawa zan dinga yin dari dari ya kai ya gama sallah sai subhanallahi dari walhamdulillahi dari allahu akbar dari shikenan wata ran da Allah ya so shi da rahama sai bacci ya dauke shi kawai sai mafarki alkiyama Allah ta tashi ya ga mutane a cikin tsoro da tashin hankali sai ya hango wani gungun mutane ana ta raba ladan tasbihi ana sai ya ga mai shela yana cewa ina wanda suka yi zikiri bayan sallah haba sai ya ga cewa ta fadi ga sassa sai ya tafi a guje ya ce ina ta kukkutsawa ana taba mutane ana taba mutane lada ta ƙare ni ba a bani ba rikin ce mala'iku ni ba a bani ba suka ce mai kai yace tasbihi bayan sallah suka ce to ai mu ladar da aka bamu muka raba ta masu talatin da uku uku yace ai ni ɗari ɗari nake suka ce kashi ai manzo Allah ba ɗari yace ai ba saboda ka je ka baka da komai zero shi yasa wallahi idan Allah ce kawo allura in kawo garma to wannan garma za a yi ba dukan ya da ita Allah da ya ce kai allura ita yake so wani kankan ba gare shi yana ganin ai raganci ragwantaka ce ai kaza ya kamata ai nufin ai a ƙara to duk inda ko ɗaya aka ce kai to tsaya a ɗaya in aka ce kai biyu ka tsaya a biyu to saboda haka kenan zikiri muqayyad lalle ne babu shakka mu tabbatar da cewa ba a karawa ba a ainihin ragewa yan uwa saboda yanayin lokaci maganganu akan zikiri suna da yawa ba za mu iya ainihin karasa su ba abin da nake so in ce yau juma'a yau muna ɗaya ga watan almuharram fadan mai farma sarkin musulmi ba su samu sanarwa na an ga wata ranar laraba ba shi ya sanya mu a najeriya wata ya cika talatin tif-tif jiya wata ya tsaya alhamis yau juma'a ɗaya ga watan almuharram saboda haka kenan azumin tasu'a zai kasance asabar mai zuwa ashura lahadi mai zuwa wannan shi ne abin da ya kamata mu kula sannan mun sha maimaitawa shari'ar musulunci ba ta zo mana da wayansu bukukuwa ko wayansu addu'o'i ko wasu salloli ko sadakoki keɓantattu na ban kwana da sabon shekara ko na shiga sabon shekara ba bid'a ce wata ba ta da asali a cikin addinin musulunci to saboda haka muna ba mutane shawara mu tsaya inda shari'a ta tsayar da mu ba laifi bane ka daga hannu ka ce ya Allah laifukan da na yi maka a shekarar ta gabata Allah ka yafe mu ya Allah wannan sabuwar shekara ka karfafe ni a wajen yi maka biyayya ka ɗora ni akan daidai ka ba ni ƙarfin gwiwa da ƙarfin zuciya da gabai a wajen yi maka biyayya sama da abin da ne a baya wanda babu laifi amma a ce akwai wasu azkar akwai wasu salloli na shiga sabon shekara wannan bid'a ce wanda ba ta da asali a cikin addinin musulunci abin da za mu rufe da shi da ƙarshe saboda an ce ruwa ya dawo muna kira ga ɓangaren zartarwa kamar yadda malamanmu suka faɗa abokanmu suka faɗa wannan zindiki da aka yanke masa hukuncin kisa akan ya ci mutuncin manzo alaihi salam to muna faɗa wa ɓangaren zartarwa wallahi abin da zai ba su mutunci a wajen Allah ya ba su mutunci a wajen dukkan mai san manzo alaihi salam su gaggauta sa hannu a zartar masa da haddin Allah subhanahu wa ta'ala mu sani wannan haddin ba kamar sauran haddodi ba ne ba kamar haddi ne na yanke hannun barawo da ya sata ko jefe mazalaci ba wannan shine haddi mafi tsada kuma wannan abin da ake na sakace shi yasa wannan sai ta kun ba sa garewa kada kuma ta yashe kawo kaɗan da suka wuce a kano aka zo aka kama sunan manzo alaihi salam aka zage shi aka ce masa mutunci wanda ya wannan tsayar ba mu ji wani abu da aka yi masa ba wannan ta buɗe kofa wasu ga za su ci gaba da yi to mu sani cewa tsiranmu a wajen Allah kuma musamman su ɓangaren zartarwa wallahi a gaggauta sa hannu a tsaida masa haddi mu tabbatar an kashe shi wannan zai ba da wato ainihin me za ka iya cewa zai taka burki ga dubin sanayin wannan al'amari manzo alayhi salam ya ce a yi haddi ɗaya tak a ban kasa ya fi a yi ruwa na kwana arba'in yanzu wani waye bai ji daɗin ruwa da aka samu na nema ba to a yi haddi guda ɗaya ko da gama garin haddi ne wallahi a yi shi kwaya ɗaya ya fi ruwa na kwana arba'in ballanta na a ce zindiki ya zagi manzo alaihi salam kuma a kano kuma har ma a rika wani ainihin jan kafa wallahi ina mamakin wani al'amari shin tsoron mutane ake yi ba Allah ake so a burge ba in dai kwalitini dan adam yake so mai sani Allah shi ke bada kwalitini idan karbuwa da daraja kake so Allah shi ke badawa Allah kuma zai baka lokacin da ka bi shi musamman haƙƙi na manzo alaihi salam saboda ka muna maimaitawa lalle ne a sa hannu mutum zai yi daraja a addinance zai yi daraja a siyasance zai yi daraja a mu'amalance lalle wannan ya fito a matsayin mai san manzon Allah mai san addinin musulunci na haƙiƙa ba na wasa ba alƙalin da yake wannan hukunci muna masa addu'a Allah ya masa albarka Allah ya ƙara mana irin su Allah kuma ya tsare shi gaba da bayansa Allah subhanahu wataala ya bada kyakkyawan karshe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma ishfi mardana warham mautana wa abil mutalaana اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم توفنا مسلمين وليقنا بالصالحين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل وسلم وبارك على